إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار وبعد فيا أيها المسلمون مدرسة ستفتح أبوابها بعد أيام قليلة فهل ترى نحيا فندرك هذه المدرسة ونلتحق بها وإذا التحقنا بها هل نخرج منها مع الفائزين أو الخاسرين إنها مدرسة رمضان ففي هذه الأيام والليالي تتمنى النفوس وتلهج ألسن الناس سرا وجهرا أن يبلغها ربها شهر رمضان شهر القرآن الكريم شهر الإنفاق والسماحة والتجاوز عباد الله اعلموا أن شهر رمضان قد قاب قوسين أو أدنى فلنكثر من الطاعات والقربات فيما بقي لنا من شعبان فمن أنواع الطاعات والقربات التي نقوم بها في هذه الأيام الإنفاق والإطعام قال تعالى فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة وقال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وحثنا رسول الهدى صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وثبت في سنن الترمذي من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا وثبت في المؤجم الأوسط للطبراني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لله عند أقوام نعما إن لله عند أقوام نعما يقروها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها من عندهم إلى غيرهم وثبت في الكبير للطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يزال الله في حاجة العبد ما دام العبد في حاجة أخيه وفي الصحيحين من حديث أبي موسى العشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال على كل مسلم صدقة فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد قال يعمل بيده فينفأ نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملحوف قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة وأخرج الطبراني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قريت له حاجة وعند الطبراني في الأوسط من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا أيها الإخوة الأعزاء إن من الخير المرجو من آبائنا وإخواننا وزملائنا التجار خاصة في هذه الآونة بالذات أن يتقوا الله تبارك وتعالى في إخوانهم المسلمين لأنه قد جرت العادة أن التجار يرفعون أسعار بديعاتهم في مثل هذا الوقت من كل سنة وبالأخص في الحاجات الأساسية التي تشتد إليها حاجة الناس كلما قرب رمضان مثل السكر وغيره والغريب أن التجار المسلمين هم الذين فقط يفعلون مثل هذا الفعل الشنيع بينما تجد التجار بينما تجد التجار من النصارى يخفضون الأسعار في مناسباتهم الدينية وأعيادهم وهذا عيب علينا نحن المسلمين إذ كيف يكون النصارى أحسن منا حالا في هذه الناحية مع ما صح من أحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي تحثنا على السماحة في البيع والشراء ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتي بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا قال ولا يكتمون الله حديثا قال يا رب آتيتني مالك فكنت أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر فقال الله تبارك وتعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما هكذا سمعنا من في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من لم يرحم لا يرحم وفي رواية من لا يرحم الناس لا يرحمه الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين إمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ‘yan uwa muna dab da shiga wata makaranta ita ce makaranta ta imani makaranta ta tsoron Allah makaranta ta ibada bayan ‘yan kwanuka kaɗan za mu shiga wata makaranta ba mu sani ba Allah ya mana tsawon rayuwa mu riski wannan makaranta ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi rayuwarmu in mun shiga wannan makaranta ba mu sani ba za mu tsira a cikin wannan makaranta ko za mu kasance cikin waɗanda suka yi hasara suka taɓe Allah ya kiyashe ba wata makaranta ba ce ba ‘yan uwa illa bancin makarantar ramadan a waɗannan kwanuka da waɗannan darare da suka yi saura zuciya ta mai imani tana nan cikin bege da kwaɗayi da shauƙin Allah ya mata tsawon rayuwa ta riski wata azumin Ramadan a waɗannan kwanuka bakunan mutane inda za ka hira da mutane ka ba su dama to kowa ba komi ba kuma ba kowa ba illa bancin Ramadan duk kusan yanzu hankalinmu ya koma zuwa ga ramadan wannan wata na ramadan ya 'yan uwa wata ne waɗanda bayan 'yan kwanuka kaɗan za mu shiga cikin wannan wata wata mai alfarma wata mai falala mata mai daraja shine wata azumin ramadan a daidai wannan lokaci ya 'yan uwa da waɗannan kwanuka da suka mana saura na watan sha'ban mu shiga watan ramadan ba abin da ya kamata gare mu illa bancin shirye-shirye da shiri da kimtsi da tanadi na ganin yaya za a yi mai shirin ibada yaya za a yi mai shirin zage damtse idan mun shiga cikin wannan wata mai alfarma wannan wata mai daraja shine wata azumin ramadan ya uwa yana daga cikin ibada wadda ya kamata mu ba ta muhimmanci mu kula da ita a daidai lokacin da al'ummar musulmai ke dab da shiga wata azumin ramadan ganin ya za a mu taimaka mu junanmu ya za a mu tallafa mu junanmu ya za a mu agaza mu junanmu ya so da dama da yawa daga cikin musulmi masu azumi suna nan cikin zulumi da tunani da halin wayoni iyasu ga watan azumin ramadani ya zo amma baya da kuma bai ba kowa ajiya ba kuma bai san ina za ta ya samu ba da yawa daga cikin al'ummar musulmai ya 'yan uwa suna buƙatar taimakonmu da agajinmu mu taimaka musu tun yanzu ba sai wai ramadana ya shigo ba a'a tun yanzu taimaka musu da zami farin ciki ne za mu jewa masa a zuciyarsu su yi lalemar habin da zuwan wata azumin ramadana ba wai sai ramadana ya shigo ba a mu yi taimako kala biyu taimako na mu taimaka masu yi lale marhaban da ramadana cikin farin ciki da walwala da jin daɗi idan mun shiga ramadana kuma mu taimaka masu ta abubuwan da suke da tsananin bukatuwa zuwa gare shi ko gero ko abin da ya kama da hakan ga abu ne wanda yake yan uwanmu musulmai suna da bukatuwa zuwa gare shi ya yan uwa musulmi a daidai lokacin da watan ramadana yake dab da tunkaro mu a daidai lokacin ya kamata mu gabatar da ayyuka na neman kusanci zuwa ga Allah a daidai lokacin ya kamata mu gabatar da ayyukan da'a ga Ubangiji subhanahu wata'ala a daidai lokacin ya kamata mu yi ƙoƙarin taimaka mu junanmu na daga cikin ayyuka waɗanda ya kamata mu yi kamun zuwan ramadana da cikin wata azumin ramadana ya 'yan uwa ya za a yi mu tallafa mu junanmu ta fuskar ciyarwa ta fuskar cewa wane baya da ya za a yi mu tanadar mai abincin da wa alal aƙalli ko mu baya abin da za a isa ya ramadana ba mu baya abin da zai ɗasa ɗan ba na wata azumin ramadan ya ji cewa shi ma ya fara wata azumin ramadan cikin jin daɗi da walwala ciyar da abinci ya 'yan uwa aiki ne mai wahala ba kowa ke iya shi ba sai wanda ya kai zuciya ta nesa shi yasa Allah ya ce falaqta hamal aqaba ina ma a ce dan adam ya kutsa ma al'amurra masu wahala al'amurra masu sarkakiya sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba wai me ya sanar da kai ayyuka masu wahala sai ya ce fakku raqaba yantar da baiwa au it'am ko ciyar da abinci fi yaumin a wani yini zima gaba ma'abucin tsananin yunwa ma'abucin wahala a daidai lokacin da muke ciki wanda kowa na kuka tsakanin mai shi da wanda baya da tsakanin dan birni da dan ƙauye idan na auna a matsayin ni ina da ina kuka akan babu ya zani da wanda shi baya da mai shi ne yake kuka babu kama Allah godiya ka yi sujudu shukuri domin kama Allah godiya akwai wani ɗin shi babu kai akwai ne samayya ce ta rage akwai abubuwan da ke shigowar ne ya rage akwai hanyoyin kashewar ne Allah ya buɗe maka shi wani ɗan babu kuma an buɗe hanyoyin kashewa kuma babu abin da za a kashewa ɗan don haka ya uwa dole ne mu tallafa mu junanmu Allah ya siffanta bayi na ƙwarai ya ce wa yi tu'imuna ta'ama ala hubbi suna ciyar da abinci akan suna son abincin a zuciyarsu a daidai lokacin da kana so za ka ɗauka ka bayar domin lantana lulbirra hatta tun fi komin matu hibbun ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da abin da kuke so ba wai wanda ba ka so ba Allah ya ce kai in ka ɗauki wanda ka bayar wanda ba ka so ka bayar lalataccen kai in aka baka shi ba za ka amsa ba walastun bi akhizihi illa an tughmidu fi kai ba ka iya karɓar sai ka rimtsa idanka to ya za a yi a ce ai na fin wannan mara kyau ɗin wanda ba ka so shine za ka ɗauka ka baiwa Allah ka ɗauka ka ba Allah abin da kake so ya ƴan uwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwadaitar da mu ta fuskar taimakawa hadisai sun yi a kilga waɗanda manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zabarar da mu mu taimaka na daga ciki hadisu abdullahi ibn abbas ya ce manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi kowa kyauta kuma ba lokacin da annabi ya yi kyauta irin cikin watan azumin ramadan a lokacin da mala'ika jibril ke zuwa wajen manza Allah sallallahu Alaihi wasallam suna bitar alkur'ani so da dama wani lokacin mala'ika jibril ne ke karanta alkur'ani manza Allah sallallahu Alaihi wasallam na saurare wani lokacin mala'ika jibril ne ke karantawa manza Allah ya saurara wani lokacin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mala'ika jibril na saurare a wannan lokaci in ji abdullahi ibn abbas manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wanga iska da muke shaka oxygen ya yi shi kyauta me yasa ya siffanta kyauta annabi da wanga iska da muke shaka domin iska idan ya taso ba ya bambance talaka da mai kuɗi baya bambance dan birni da kan kauye kowa wannan alkhairi yake kai zuwa gare ya haka alkhairin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kai ga kowa har wanda ke da in annabi na bayarwa in ya dago hannu ko in ya taro hannu annabi ba zai kwaba hannun ba annabi sai ya dauka ya bashi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya bude bakin mai azumi a ce ga wani mai azumi nan ya bude baki da wani abinci naka kana da kwatankwacin ladar wannan mai azumin ba tare da an rage ladar shi mai azumin ba an baka ma'ana kamun zuwa wata azumin ramadan sai ka nemi wani bawan allah talaka baya da komi ka kai mai buhun gero ka kai mai buhun masara ka kai mai shinkafa ka baya siga da wani abu makamancin haka ka ɗauka ka bayar domin idan ya zo buɗe baki wannan abincin da ka bayar da shi ne za ya buɗe baki in gidan shi baligi goma ke da kwai waɗanda suka yi bulbulaki da wannan abin kwatankwacin ladar da aka ba waɗannan baligai guda goma kwatankwacin wannan ladar za a ɗauka a baka in mutane ɗari ka ba dubu ɗaya ƙasa da haka sama da haka kwatankwacin ladar da Allah subhanahu wataala zai ɗauka ya baka me kake bukata kuma na rayuwa wace gata kake bukata bayan irin wagga gatar da Allah subhanahu wataala ya maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake faɗa inna lillahi inda aqwamin ni'man Allah subhanahu wata'ala yana da kayan ajiya da ya bayar a wajen wasu mutane daga cikin bayan shi dukiyar da Allah ya dauka ya baka ajiya ce shi yasa ce wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi ku ciyar na daga abin da Allah ya sa ku ku zamanto ku ne wakilai ku ne masu gadi akai dukiyar ba taka bace asalin dukiya ta Allah ce wa atuhum min malillahi allazi atakum haka Allah ya kira dukiya dukiya ta Allah ce wannan dukiya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dake a hannunka ajiya ce Allah ya baka aro ne Allah ya baka ɗani ne Allah ya baka ka ɗana kamun Allah ya amshe baiwa wani in ka yi alherin in baka yi ba ko kuma kamun ka mutu a zo a raba ta ga magada lizzakar misir hazil unsayin kai kuma in ka bayar kama kanka gata in ka aje dan magada magadan kuma za su zo su mallaki duke ba za su ma wani aiki alkhairi ba wanda za ka samu lada a waje Allah ka samu kamashi to irin waɗannan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan dukiya da na basu yuqiruha indahum fi hawa'ijil ma kanu fi hawa'ijil muslimin wannan dukiya za ta ci gaba da dawwama a hannun waɗannan mutanen matakar suna kokarin su taimaka mu junansu matakar suna kokarin su agaza mu junansu matakar suna tallafa mu junansu idan Allah ya dauki dukiya ya baka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah ya baka ita ne a matsayin ajiya yanzu Allah zai jaraba ka ya gani shin zaka amfani da wannan dukiya wajen biya ma 'yan uwanka musulmai bukata ko ko za kamar su ruwa ka kiya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan dukiya za ta zamna a wajenka tana haɓaka Allah yana sa mata albarka malam ya malluhum matukar ba ku kosa ba game da bayar da sadaka matukar talakawa ba su ishe ka ba matukar masu zuwa a bamu ba su ishe ka ba kai kana haɗa miyagun maganganu kana arihe ma ƙofa gida a ce ba ka nan annabi ya ce fa'iza malluhum in ka kosa game da taimakawa ka gaya ma talaka bakan magana dan ya zo ya roƙe ka annabi sallallahu alaihi wasallam yace na qalaha min indihim ila ghairihim sai Allah ya dauke dukiyar ya baiwa wani ba sai Allah ya amsha dukiyar duka sai ya zara albarkar dukiyar ya barka da matsaloli kullun cikin tashin hankali kake wancan yaron naka ya bata ma dukiya kana bincike wancan yaron ya bata miliyan goma kana bincike wancan yaron ya bata miliyan ɗari kana bincike yau direba ya zo daga kwatana ya kashe taya goma daga gaya zuwa nan ya kashe ma taya biyar daga gidan ranji zuwa maraɗi ya kashe ma taya uku ka zo an kama kai haka Allah zai ta ga kuɗin na shigowa amma cin yau na yawa kuɗi na shigowa amma cin yau na yawa su shigo amma sai a buɗe hanya ko da miliyan goma ke zuwa ta iska da matsalar miliyan goma sha biyar shine ba sai Allah ya amshe dukiya ba sai a barka da dukiya amma Allah ya zari albarka ba wani amfani da za ta ma kana da dukiya baka zamna ka huta ba baka mori da rayuwarka ba iyalinka ba su mori suka zamna tare da kai ba ƴaƴanka ba su ji burbushinka ba suka ji guminka a kusan su ba kullun kana nan me yasa manzon Allah ya ce idan ka kosa daga masu neman taimako annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga abin da Allah zai maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu Allah fi hajati al-abdi ma dama al-abdu fi hajati akhi Allah subhanahu wata'ala ba zai gushe ba yana biya ma bawa bukatun shi matsawar bawan nan ya tsaya yana bukatu yana biyan bukatun yan uwan shi musulmi talaka da ya zo wajen ka talaka kala biyu ne akwai talakan da zai zo ya nuna maka yana cikin matsala akwai waɗanda la yas'aluna nasa ilhafa shi ba zai zo ya tambaye ka ba saboda kamun kai kuma shari'a ta yi umarni da kamun kai kai ne ya kamata ka gano ka sa yaranka su bincika maka ba irin yaran da ba waɗanda za ka sa waɗanda ba za su waɗa ma gaskiya ba waɗanda za ka ba su su raba su raba rabi su sa rabi aljihunsu a'a ka nemi na Allah waɗanda za ka ba su ma tsakani da Allah ina ne ke da talaka wancan akai mai buhu goma wancan akai mai buhu ɗaya wancan akai mai tiya ɗaya dame wancan akai mai dame ɗaya yan maraba ɗaya yan gwamma ɗaya kaza a rarraba daidai buƙatar mutumin daidai adadin iyalin ya daidai abin da za ka taimaka to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kai haka ka biya bukatar dan uwanka kai ma Allah subhanahu wataala ba zai gushe ba yana biya ma bukatunka ina ɗan kasuwar mu dake cewa kasuwa ta yi tauri ina waɗanda ke cewa ba su da aikin yi ina mutumin da kuɗin kwangilan shi suka laki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya baka ga laƙani mujarrabun mai tabbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wancan da za a saka kai baya da tabbas amma wanga shine ke da tabbas in tara malamai in ba su kuɗi su sauke alkur'ani ba ya tabbas annabi bai karantar ba amma wanga annabi ya karantar da kai in dai haka yayi ma dan uwanka damuwa ka yayi ma dan uwanka bakin ciki ka yayi ma dan uwanka kunci manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kai kuma Allah subhanahu wataala sai ya yayi maka kunci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sake faɗa yace kowane musulmi akwai sadaka akan shi ma'ana kowane musulmi wajibi ne ya sadaka sahabai suka ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam faman lam yajid wanda bai samu dukiyar da za ya sadaka ba ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya amal biyadi ya je ya aikin kwadago ya je ya gumin shi ya yi lebaranci ya yi dako ya yi aikin zuwa aikin wahala idan ya samo kuɗi rabin kuɗin ya amfanar da kanshi sauran kuɗin ya yi sadaka da shi suka ce fa in lam yajid in ya bi aikin kwadago din bai samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace yu'inu zal hajatil malhuf ya nemi wani bawan Allah wanda yake ainafin ajizi wani bawan Allah wanda yake an zalunce ya wani bawan Allah wanda yake cikin kunci wanda yake cikin damuwa wanda yake neman wa zai agaza mashi ka je ka taimaka mashi idan kai baka iyawa ka san wane yana cikin kunci wane yana cikin rishi wane yana cikin tsananin bukata kana da alaka da wani mai hannu da shuni kana da wani alaka da wani mai wadata ka je ka kai mai kukan wannan bawan Allah ya taimaka annabi ya ce daidai kayi sadaka ne suka ce fa in lam yajidu ka diba yadda sahabbai ke sa aiki alkhairi suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan bai samu ba ya ce falyamal bil ma'ruf ya je aikin kwarai daidai yake da kayi sadaka kayi sallah ka je masallaci ka yi umarni da kyakkyawa ka kyautata ma iyalinka ka kyautata ma 'ya'yanka ka kyautata ma makwautanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daidai yake da kayi sadaka suka ce in ma bai samu ikon haka ba annabi ya ce to liyun sika ani sharri fa inna halahu sadaka ka kame kanka daga sharri duk abin da Allah ya hana ka bari daidai yake da kayi sadaka ka diba nan dan a nuna maka muhimmancin sadaka irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kowa daga cikinmu yana iya ainihin sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalul a'mali mafi falala ayyuka a wajen Allah idkhalus sururi alal mu'min ka jefa farin ciki a cikin zuciyar mu'min duk cikin ayyuka yana daga cikin mafi falala ayyuka a wajen Allah yaya za a yi ka jefa farin ciki a zuciyar dan uwanka mu'min sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sauta auratahu shin wannan bawan da yake ainihin mummuni baya da tufafin sawa sai ka nemi tufafi ka ba ya riha al'aurayya shi ma ainihin kaje hohorin ciki a cikin zuciya ta yana daga cikin ayyukan alkhai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au ashba'ata jaw'atahu ko kuma yana cikin yunwa sai ka kosar da yunwa shi ka baya abinci yayi maganin yunwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ainihin kana da lada au qadaita lahu haja annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko ko ka biya mai wata bukata wadda yake da ita wani hali da yake da shi in kai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi soyuwan mutane a wajen Allah waɗanda mutane suka yi amfanuwa da su cikin masu kuɗi wanda Allah ya hiso wanda mutane ke amfanuwa da dukiya ta wanda mutane ke cin moriyar dukiya ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma mafi ayyukan da Allah ya hiso ka je horin ciki a zuciyar dan uwanka musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka yaye mashi bakin ciki ne ko ka biya mai bashi ne ko ko ka tunkuɗe mai yunwa dukkan waɗannan yana daga cikin ayyukan alkhairi ya ƴan uwa wannan kaɗan kenan daga cikin hadisai na taskar baban kasim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka umurce mu da wannan ya ƴan uwa musulmi abu ne da yake da muka gani a idanunmu muka tashi shekaru aru-aru tsakanin 'yan kasuwa sai muka ga cewa duk lokacin da ramadana ya ƙuranto ramadana ya kuso sukan ƙara ma kayan abinci kuɗi musamman abubuwan da mutane ke da tsananin buƙatuwa zuwa gare su musamman sukari musamman kaza abubuwan da talakawa ke da buƙatuwa zuwa gare su sai ka ga ana ce ma ramadana ya zo ana ce ma ana dab da ramadana sai ka aza cewa wani irin canji ne wanga automatika aka samu na gaggawa hawan farashi irin wannan wanda ba kyakkyaftawa yan kasuwa muna kiran su su ji tsoron Allah subhanahu wataala su tausaya ma yan uwansu musulmi idan ba ku tausaya mana ba dab da ramadana idan ba ku tausaya mana cikin ramadana ba a yaushe ne za ku tausaya mana sai mun mutu ku zo zaman makoki ku kawo buhun shinkafa ku aje kuma ku zauna ku cinye abin ku ku tashi ku tafi ku a yaushe za ku tausaya mana kuma abin takeici daban haushi mu musulmi mu ne ke yin wannan abin waɗanda suke ba mu addini guda idan ainihin sallolinsu suka zo za ka ga cewa ma duk abubuwan da suke kayan haja suna sarki mai farashi suna sarki mai kuɗi amma a wajen mu mu musulmai sai kaga cewa lokacin da ramadana ya zo lokacin da